من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna karewa Allah ta'ala godiya da ya da mu wannan yini mai tarun albarka yinin litinin daren talata wanda yau muna sha hudu kenan ga watan zulqida yau hijira na da shekara 1446 daidai da sha biyu ga watan biyar na miladiya 2025 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta nan mana wace a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kaifin rabbi auladana na babban malami muhammad jamilu zainu allah ta'ala ya masa rahama wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan yini a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun zo ƙarshe na fawa'id fawa'idul hadith fa'idojin wani hadisi da malam ya ce wasaya na bauya muhimma lil aulad wasiyoyi masu mahimmanci daga gidan annabta zuwa ga yara ƙanana ko wanda suke da kula da yara ƙanana mun ji wannan wasiyoyi mun ji kuma abin da ya biyo bayan wasiyoyin yau kuma insha Allah za mu tashi arkanul islam a shafin littafi na goma sha biyar wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi insha Allah malaki cewa arkanul islam rukunan musulunci ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islam ala hamsin an gina musulunci kan wa'ansu ku guda biyar na ɗaya shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tushe na farko shine shaidawa allah kaɗai shine ya cancanta da bauta sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne bawansa ne manzonsa ne a malike cewa la ma'abu da bi haƙƙin illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah misali abin da ya sa malamai suke kawo bi haƙƙin dinnan domin akwai masu bautar wani Allah ba Allah ba akwai masu bautar gumaka akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar annabawa akwai masu bautar rana da wata da wuta da sauransu amma waɗancan ɗin ba su cancanci a bauta musu ba an fahimta yasa ne yake kawo bi haƙƙin lamu abu da bi haƙƙin babu abin bauta da cancanta sai Allah ka ga ma'ana duk wanda za a bautawa ba Allah ba to bai cancanci a masa bauta ba kowane ne daga cikin halittu Allah in dai za a ɗau bauta a masa to bai cancanci a masa bauta ɗin ba ana fahimtar wannan amma Allah subhanahu wata'ala shine ya cancanci a bauta masa shi ne lamu abu da bi haƙƙin illallah wa muhammad a ta jibu ɗa'atuhu fi dinillah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi ne wajibi ne wajibi ne a yi masa ɗa'a cikin addinin allah dama can an ce ɗa'atuhu fi ma'amar ko yawa ɗa'a ga manzan allah cikin duk abin da ya bada umarni shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ɗa'a ake masa ɗa'ar ma makahuwa ɗa'a ka gane ba ka gane ba ka fahimta ba ka fahimta ba inda yin manzan Allah ne ko bai sa ake yi in ya so daga baya ka nemi ƙarin bayani amma har in an ce ga shari'a daga manzan Allah ga koyarwa daga annabi rahama ba wani bata lokaci an fahimci wannan bin sa ake yi a ko ka gane ko baka gane ba amma saɓaninsa to kana da dama da yanci amma bayani duk wani bayani da ya zo daga wajen wani in dai ba annabi ba ne to kana da damar neman ƙarin bayani an fahimta amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa bin sa ake yi an gane ko shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbar da gaskata shi a dukkan labarin da ya bayar shi dama Allah ta'ala ya riga ya tsarkake maganganunsa ya ce wa ma yandiqu anil hawa ai magana ta kare duk abin da manzon Allah zai furta ya faɗa babu son zuciya ce wannan yabo ne daga Allah kaga duk abin da ya tambata shi manzon ne ya faɗa to dole ka gaskata shi an fahimta yasa yake cewa ala inni utital qur'an wa mithluhu ma'a yace ni an ban qur'ani da kwatankwacin qur'ani a hadi yasa malamai wa'an suke ce hatta hadisan ma wahayi ne tunda an ce la yadibu anil hawa an fahimci wannan kaga yan kalakatu da suna da fahimta suna da basira su da sun gane ba wai sai qur'ani bane zalla maganar da Allah yake so a mai shari'a da ita ai akwai ahadithul qudus yayi maganganun Allah ne amma kuma ba cikin Qur'ani an fahimta duk wani hadisul qudusi maganar Allah ce amma ba cikin Qur'ani suke ba an fahimta wannan kuma dole ka bi ka yi da'a cikin abin da Allah ya faɗa ta harincan manzonsa sallallahu alaihi wasallam to saboda haka duk abin da manzon Allah ya faɗa bin sa ake da'a ake masa yasa wata rana a wanda daga cikin sahabbai iya da ɗan alƙalaminsa da tawada duk abin da manzan Allah ya faɗa sai ɗauko ya rubuta duk abin da manzan Allah ya faɗa sai ɗauka ya rubuta to sai wani sahabi yake masa inkari yake cewa ne ai ba duk abin da manzan Allah ya faɗa yake rubutawa ba akwai lokacin da manzan Allah raha yake akwai lokacin da ba wahayi bane to shi wannan sahabi mai rubuta duk abin da manzan Allah ya faɗa sai je yake faɗa manzan Allah wannan maganar cewa ya rasulullah ni fa duk abin da kake faɗa rubutawa nake amma wani iya min inkari iya cewa akwai lokacin da ba wahayi bane akwai lokacin da raha kake yi ba komai ya kamata a rubuta ba cikin manganunka sai manzo Allah ke cewa wallazi ba'asani bil haqq ina rantsuwa ga wanda ya aiko ni da gaskiya la yakhruj min fammi illa al haqq ba abin da yake fita daga wannan bakin sai gaskiya duk abin da kaji na faɗa ka rubuta haka manzo Allah ya faɗa masa duk abin da manzon Allah ya faɗa ya ce wahayi ne ya ce hadisi ne bai faɗa ba in dai ka rubuta kai aiki da yi sunna kai kuma sai Allah ta'ala ya baka lada ana gane ko to shine nan male cewa Muhammadun tajibu ta'atuhu fi dinillah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne kai masa da'a cikin addinin Allah duk wanda zai bautawa Allah ba ta koyarwar manzon Allah ba to Allah ba zai kafi wannan bautar ba in dai bauta ce za ka yi to dole sai ka bi ta yadda manzan Allah ya koyar da bautar tun da shi ne ƙa'idar rasulullah ɗin mai ma'anar rasul da harshen larabci jakada ko ɗan aika shi ne rasul ka ce muhammadun rasulullah mai suna annabi muhammadu jakadan Allah ne an gane ko ɗan aika ne daga Allah duk abin da ya faɗa Ubangiji ne ya aiko shi zuwa ga al'umma. Yasa suratul Nahl take ba mu labari cewa Allah ya ce wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Mun saukar ma da Alƙur'ani ya Rasulullah domin kai wa mutane bayani cikin abin da Allah ya saukar musu. Hatta fassara Alƙur'anin ma da abin da Allah yake nufi cikin ayoyin Alƙur'ani to sai manzon Allah ya bayani a fahimta shi yasa duk wanda ya ce ba zai yi aiki da hadisan manzon Allah ba to tabbas ba musulunci yake ba yanzu misali Qur'ani da yazo kan maganar azumi sai ya ce summa atimu siyama ila layl yayi maganar kaza kaza kaza har aka zo na wajabtar muku azumi wanda bai da lafiya yayi kaza wanda take cikin tafiya ya sha ya rama bayan ramadan ya wuce sai ke cewa sannan kuma ku cika azumi zuwa ga dare ko haka Allah ya faɗa atimu siyama ila layl in kun dau azumi daga ketewan alfijir ku sadar da azumin ku har zuwa dare to wanda daren ake ri shi dare a shari'ance iya da kafa guda uku akwai farkon dare akwai tsakiyar dare akwai ƙarshen dare amma duka ƙur'anin bai ce ga daren da ake nufi ba ya ce dai ku sadar da azumin ku zuwa ga dare haka Allah ya ce dare na farko a'a tsakiyar dare a'a ƙarshen dare ƙur'ani dai bai zo da wannan bayanin ba ina za mu samu wannan bayanin dole sai mun koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda shi Allah ya saukowa da wahayin yi wa mutane bayani ta inda muka gane cewa dare na zarar rana ta fada Allah yake riki ta hanyoyi ne guda biyu na farko aiki manzon Allah ya tabbatar da wannan na biyu magana da manzon Allah ya cewa daga cikin sunnonin azumi akwai ta'jilul fitr akwai gaggauta buɗe baki daga zaran rana ta fada an fahimci wannan kaga wannan dole sai ka dawo ka fahimci me me manzon Allah ya faɗa ya fassara wancan aya kuma duk abin da manzon Allah ya faɗa na hadisai to fassara Qur'ani duk bayani ne ƙarin bayani ne akan ayoyin Al-Qur'ani mai girma kaga wajibi ne ga dukkan musulmi duk inda ya ji waɗancan masu aƙidar to har in ba shi da damar yi musu wa'azi da ƙalubalantar su to ya yi nisa da su ya yi nesa da su domin mutane ne wanda suna kan hanyar halaka ba yadda za a yi kai addinin musulunci cikakken addini wallahi in ba ka haɗa da hadisa manzo Allah ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba za ka ɓata wa kanka lokaci ka jefa kanka cikin halaka kawai manzan Allah nan ko da a wannan ayar muka tsaya wa ma ya diku anil hawa manzan Allah bai fadar magana ta san rai ai magana ta kare ai kaga wannan qur'anin ne yake wannan magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya magana ta san rai baya yi sai Allah ke cewa in huwa illa wahayin yuha duk abin da manzan Allah ya faɗa wahayi ne wanda shi Allah ya yi masa wahayi kaga a ce duk abin da ya faɗa wahayin ne ko da ya ce ƙur'ani ne ko da ba ƙur'ani ba ne in huwa illa wahayin yuha ma ɗin ta haɗe duk abin da mazan Allah ya faɗa ƙur'ani ne a'a hadisul qudusi ne a'a hadisul nabawi ne duk iya cikin mayan iqanil hawa sallallahu alaihi wasallam an fahimta yasa malik ya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wajibi ne kai masa da'a a cikin addinin Allah wajibi ne abu na biyu sai male ce iqamus sala daga cikin rukunan musulunci mai namba ta biyu bayan kalmar shahada abinda ke biyo baya shine tsaye da sallah cikin hikimar Allah littafin da muka kammala kafin wannan halul masail musamman a ƙarshen sa an yi bayani akan sallah duk wani abin da ake bukata wanda zai inganta mana sallah ko in sallar mu ta samu matsala ya zamto a gaba ta gyara to mun bibiye shi a wancan littafi ana gane da kyau ko ita kuma sallar nan ita ce farkon abin da za a bincika wa bawa bayan ya mutu awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a bincika wa bawa bayan ya mutu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sallah idan sallah ta cika ta daidaita komai yayi idan sallah ta rushe komai ya rushe as-salatu imaduddin faman naqama faqad aqama ad-din wa man hadama faqad hadama ad-din ita sallah ita ce fila ta addini duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini duk wanda ya rusa sallah ya rushe addini yasa Umar dan Khattab yake cewa a kullama kullaman tayyaha fa bima siwaha adiya duk wanda ya wulakantar da sallah to duk abin da ba sallah ba shine mafi cancanta ya wulakantar da shi yasa in dai mutum iya sakaci da wasa da sallah to duk abin da ya karkai mamaki duk tabargazar da ya duk kwabar da yi mamakin ya fi akan me yasa baya sallah me yasa yake sakaci da sallah wannan ya fi zama abin mamaki an fahimta iqamus sala shine rukuni na biyu daga cikin arkanul islam al-khams sai ke cewa ada'uha bi arkaniha shine bayar da sallar da rukunanta wa wajibatuha wa wajibatiha da wajiban cikin sallah din wal khushu'u fiha da kuma yin ta cikin nutsuwa an an fahimta da hada hankali a guguda shine khushu'i nutsuwar zuciya da nutsuwar gabbai ne khushu'i ana ganewa ko idan zuciya ba ta nutsu ba a sallah to gaɓaɓai ba za su nutsu ba yasa idan ga wani iya soce-soce iya waige-waige iya sallah to zuciya ce ba ta nutsu ba yasa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani iya wasa da gemunsa iya sallah sai yake cewa wannan bawan Allah da a ce zuciyarsa ta nutsu to da gabansa ma sun nutsu yasa a galabiya sallar da aka fi samun rafkanwa a cikin ta zuciya ce ba a nisa ba tana ta tunani ne an fahimta yasa limaman saudiya za ka shafe shekara ba ka sun yi rafkanwa a sallar domin a nutsu su duk abin da zai ɗauke musu zuciya kai ce wani kun an gama da shi ba sa tunanin shinkafa masara magani kudin makarantar yara duk sun wuce wannan layi ba sa wannan tunanin an fahimta ya sa nutsuwa take zuwa musu za ka yi ta kallon sallarsu baka taɓa ganin aiki kabila da ba ba amma mu ba Allah ji kanmu an gane ko akwai ma wani masallaci da ake ba mu labari cewa a da aka yi rafkanuwar duk masallacin ne masu ke rafkanuwar duka limami ne ya sallara ka a biyu sallace mai raka a hudu sai aka yi sallama sai kowa yi sallama masallaci ba wanda ya tuna cewa raka a biyu ne to Allah ya sa da makotan masallacin wata mata tana bin masallacin sallah da ta ji an yi sallama an yi shiru ta aiko yaro ta ce da Allah ka je ka cewa liman fa raka a biyu aka yi da yaro ya zo ya faɗa ce wai an ce raka a biyu aka yi shi ke a abi ne a abi ne abi ne abi ne kuma wallahi a wannan garin aka yi wannan ba wani labari ba da mai nisa to kaga tun da rafkanuwar ma ta fi karfin liman da ladan har ma mu sai dai tula haula wala quwata illa billah an fahimta saboda ka in dai zuciya ba ta nutsu ba to sallah ba za ta yi daidai ba yasa kullun Allah yake yaban ku shubi a sallah kad ablaha almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un khushu'in nan shine ya ebe kaso da yawa a cikin sallah ingancin sallah yasa wancan mutumin da manzon Allah ke cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli nutsuwa ce baya yi amma komai yana yi a sallah nutsuwa ce da za ta bashi dama karanta tasbihai da azkarai na kowace gaba a sallah shine baya yi yasa manzon Allah ke cewa wannan sallar ba dai baka kuma ka akwai ma wani wanda ya gani iya wannan sallar ba nutsuwa sai yake cewa law mitta ala haza la mitta ala ghayril milla da kawo mutu kana irin wannan sallar wallahi da ka mutu a wajen Allah kai ba musulmi bane ba ka mutu a wani addini da wani addinin musulunci saboda idan ana magana akan sallah yan uwa tattara hankali ake guda a fahimce ta in kana da matsala ka bi majalisan malamai ka bi zaurukan su ka je ka daukewa kanka jahilci game da sallah an fahimta ko wani garin ka tafi ka je kai ilimin sallah ka dawo wannan dole ne tunda ita ce farkon bincike a aikin ka bayan ka mutu idan ta inganta komai ya inganta idan ta ɓaci komai ya ɓaci amma yanzu wannan karatun da ake da wannan bayanan da yawa daga cikin mutanenmu za ka yi mamaki idan har suna sallah su kaɗai ko sun zama masabbukai an yi wani rako'in ba sa nan a wajen cikon ko gabatar da sallar mutum shi kaɗai za ka yi mamaki wani abin da gani in an yi kasan kawai jahilci ne ba a karanta ba ne an mai da sallar kamar ra'aitan nasu ne kawai shi kuma Allah baya karɓar dukkan ibada da aka masa da jahilci baya karɓa in dai da jahilci ne kai ibada ina faɗa ma da babban murya Allah baya karɓa makasudin aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya kori jahilci ya dora mutane akan ilimi duk abin da ake na al'ada da gargajiya wanda suke cin karo da addinin Allah to manzon Allah yazo ya kore su ne shi ne dalilin da Allah ta'ala ya turo shi an fahimta yasa sallah aka ce mi irin tasa sallu kama ra'aytu muni usalli yasa aikin haji aka ce mi irin nasa ku zo an nima na suka ku komai aka ce mi irin nasa hasali ma sai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun masa da'a to tabbas kun shiri haka Allah ya ce yasa al'umman nan duk wanda ya ce ba zai yi karatu kuduɗi ne ci ma baya al'umma al'umma ce dama farkon al'ummar al'umma ce ta ilimi yasa wahayin farko da ya saukarwa annabin al'ummar to wahayi ne da yake magana karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan shine farkon wahayi a qur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai karatu kai karatu yasa wasu malaman suke ce mata ummatu iqra al'ummar karatu al'ummar karatu kuma duk dan al'ummar da baya karatu to hine ce baya cikin ta an fahimta wannan saboda ka wajibi ne mu tashi duk inda ake karatun addini mu je mu korewa kan mujahidci a samu wa'ansu kuma daga cikin mu duk wani fagen ilimi wanda ake rayuwa a kansa to wajibi ne mu samu ɗaiɗaiku suna zuwa suna wani ilimi domin mahimmancin ilimi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai da ya tura zaidu bin sabit ya je koyo yaren yahudawa wata ƙabila ce tana zuwa tana musulunta to bata iya larabci ba bata iya yaren mutanen madina ba suna shan wahala wajen su fahimci ya za su yi ibada sai maza latin zai duka je garin sau ko yarensu an ce da ya je ko kwana goma sha uku ya iya yaren ya dawo duk wani shigi da fici na yaren ya iya ya dawo wala cikin kwana goma sha uku ko kasa ma da haka duk wanda ya musulunta sai a tura shi wajen zai da masa bayani duk abin da ake bukata ya faɗa masa kuma lokacin da ya je neman karatun a wajen arna da ya je ko ilimi ba a wajen musulmi mutum duk akasarin kasar ba su musulunta ba manzala ce je ya koya ran sai dawo kuma akwai lokacin da aka kama usara badri fursunonin yakin badar da aka ce kowa ya fahimci kansa duk wanda aka kama to ya fahimci kansa ma'ana a buga masa haraji ya biya sai ya sallami kansa to waɗanda suke da gata aka zo aka fanshe su domin musulunci ya ƙara ƙarfi a kan dukiyar da aka tara masa ta wannan waɗanda ba su da gata kuma suna nan a ɗaure ba mai zo ya fito da su to sai manzan Allah ya zo cikinsu yake cewa duk wani wanda yake da wani ilimi wanda ya ƙware a wani fannin ya koma gefe za a turo masa yaran garin madina 'ya'yansa a bai mutum goma ya koya musu wannan ilimin da ya iya sai a sallame shi manzan Allah yake tura 'ya'yan sahabbai su je wajen kafiran da aka kama a yakin badar su koya musu ilimi wani ya iya yaren da yaran madina ba su iya ba wani iya ya iya wata sana'a wani ya iya wani abu wani ya iya wani karatu manzan ce duk abin da ka iya ka sami yaran madina guda goma ka koya musu mu tabbatar sun iya sai a sallame ka to kaka ce duk dan al'umma nan da yace ba zai karatu ba iya cikin cima baya iya cikin cima baya gaskiya kuma dole ka hada biyun karatun addini da karatun zamani ba wanda musulunci yake kyamarsa wannan misalan guda biyu sun isa su sa mu dage mu koyi dukkan wani ilimi na rayuwa manzon Allah ya tura ƴaƴan sahabbai kafirai sun koya musu ilimi manzon Allah ya tada Zaid bin Sabit ya je ƙasar Arna ya koyo ilimi sallallahu alaihi wasallam an fahimta sau daga wajibi ne mu yi addini da ilimi shine zaman lafiyar abu na gaba na uku sai malai ce ita uzaka ba da zakka ita zakka wajibi ce amma a mai hali ya sa rukunan musulunci guda biyar wa'ansu da yawa har su mutu uku za su yi kawai ba za su yi biyun ba kuma agun Allah su musulmai ne har in ba su yi inkarin su ba tunda suna ƙarƙashin samun dama da iko kamar ba da zakka da zuwa aiki kaci suna cikin rukunan musulunci guda biyar amma da yawa mutane suna mutuwa ba su yi su ba musamman yanzu maka an ci miliyan takwas zaune abu kana ba ma da masara da kudin makarantar yara idan za ka samu ka kulle miliyan takwas ka je ka bayar a ba a kujerar maka ai zai wahala gaskiya zakka kuma an ce yanzu ya ka samu kudi ya kai wajen shi ma miliyan takwas ko miliyan goma sha sannan ka samu nisabin ba da zaka kaga wannan rukunin guda biyu cika su kam a yanzu kam sai dai wanda Allah ya zaba amma kuma dole ka yadda a zuciyarka rukunin musulunci ne a yau Allah ya baka dama zaka ko da zaka shekara saba'in a duniya baka samu wannan damar ba idan ka mutu Allah ba zai tambaye ka me yasa baka je maka ba me yasa baka bada zakka ba sai dai in kana da halin baka yi baka mutu an bai mace nan wannan shine gaba ta uku ba da zakka zakkan nan kuma ta jibu zakka iza malakal muslim a kamsa wa tamanin giram zahaban aw ma yu'adiluha min an-nuqud yadfa kamsa wa 20 bil mi'a minha ba'da sanatin an gane ko wa ghayr nuqud li kulli minha miqdar mu'ayyan sai malike cewa zakka tana zama wajibi idan tsagwaron kuɗi ne sai ka samu kilogram na zinare guda 85 guda 85 kilogram na zinare to shine zakka ta zinare ta zama wajibi a kanka aw ma yu'adiluha ko abin da za a gwada da wancan zinare kilogram 85 da abin da in an fassara kudin an canja wancan zinara zai ba da kwatankwacinsu a kudin garinku to shi ne zama wajibi zakka ta shiga wannan kudin an gane ko iya da ba a kamsa wa 20 filmiya kuma idan ka samu zinare kilogram 85 to za ka raba shi za ka raba shi gida 40 ka ba da kashi daya shi ne kaso 25 cikin 100 an fahimta sai ka kasa dukiyarka gida 40 sai ka ba da guda daya shi ne zakka ta kudi yanzu misali idan za ka kiyasta zakar naira miliyan ɗaya ita ce naira dubu ishirin da biyar zakar naira miliyan biyu shi ne dubu hamsin zakar dubu ɗari to sai ka tara miliyan hudu kuma shi ma sai shekara ta zagayo ba ran da ka samu miliyan takwas ɗin ba za ka ba da zakara sai wannan kuɗin iyanan kana juyawa kana juyawa har shekara ta dawo ta same shi bai ragu ba shi ne za ka yi wannan kiyasi ka ba da wannan zakara an fahimta idan amfanin gona ne sai ka samu ausaki biyar ausaki biyar din nan zai kai kimanin bushir da rabi ko bakwai bushir da rabi ne buhun da yake cin kwano 80 irin na nan in kwanan kano ne kwano 40 an fahimta shi ma akwai jins akwai ajinas idan ajinas ne ka samu wannan buhu biyu wannan buhu biyu wannan buhu uku to ba za ka akansu amma in jins ne ka tattara ka samu abin da ya kai buhu shida da rabi to za ka ba da zakka a kansu abin da ake nufi da ajinas wanda ba su da alaka duk dai nomawa kai amma wannan gidansa daban wannan gidansa daban kaman gero gidansa daban dawa gidanta daban masara gidanta daban wake gidansa daban gyada gidansa daban to misali ka sami gyada buhu biyu ka samu gero buhu biyu ka samu masara buhu biyu ka samu dawa buhu biyu kaga buhu takwas to duk ba zakka a kansu duk ba zakka a kansu amma ka samu dawa da faratta da jatta da wannan ya ya wanda ya sun dawa ba bayan fara da ja yawa da kaura a ce kowace ka samu kamar buhu biyu da rabi to duka sunan su dawa za ka haɗa ka ba da zaka da guda ɗaya kamar wake iya da kaso da yawa da manya-manya da ƙanana da tsakatsaki haka in dai sunansa wake kuma kai ka noma to ba za a ce ai sai kala ɗaya ya kai wancan lissafin ba in dai sunansa wake shi ma za ka tattara in ya kai lissafin ka ba da zakar guda ɗaya haka gyaɗa da ɓangarorinta gaba ɗaya to wannan shine ajinas da jins idan jins ne to in dai sun kai wannan buhu da rabi za ka ba da zaka daga cikinsu in kuma a jinas ne babu zaka a kansu dabbobi akuya sai ta kai guda arba'in za ka fara ba da zaka daga nan tafiya tana tafiya ta kai hamsin in tafiya ta yi tafiya ba kowace ɗari kuma za ka ba da guda ɗaya a awaki da jibaki idan saniya ce sai ta kai guda talatin idan raƙumi ne da guda biyar amma ba raƙumin za ka bayar ba idan raƙumi biyar gari ka yi shekar sai ka ba da akuyar ko tunkiya kana nan kana nan idan raƙumin ya kai guda goma to za ka ba da akuya biyu ko tunkiya biyu idan raƙumin ya kai goma sha biyar za ka ba da akuya uku ko tunkiya uku idan raƙumin ya kai ishirin za ka ba da akuya hudu ko tunkiya hudu sai raƙumin ya kai ishirin da biyar sannan za ka ba da bara uku duk ba Allah dan ya san kuma yin kuɗi ne ba Allah kuwa ya sake wannan ba ba a ce ka raba biyu ba ba a ce ka raba goma a'a har sai ya kai wannan a amma tu da hakan kuma ba a bayar tu da hakan musamman zakar kuɗi muna tewa magana akan wannan malamai suka ce in dai al'umma za ta ba da zakar dukiyar kuɗi yanda aka ce a fitar aka fitar kuma a bawa wanda za a bawa wallahi sai talauci ya ragu al'umma haka Allah ya tsara zakka dama in dai za a yi zakar da gaske wallahi sai talauci ya ragu amma zakar ba sai an zaɓa wani ya dinga mulmula dukiyar zakka ya wajen wata uku iya bayarwa ko wata hudu tsabar kyashi da mugunta kawai wallahi mugunta ce ko muguntar kanka kake yi wa Allah ya yi kyashi ya baka ai Allah bai kyashi ya baka ba ai ko kuma a dinga mulmulawa mai dubu uku mai dubu biyar mai dubu shida me za ka yi da dubu shida kamun kudin zakka ba ta ma isa kudin ce ba wani wani ba ka murgino miliyan ka bai mutum mana sai mai a ciki in ma ka ƙi ba shi ba za ci ba ci za ka yi ba in kuma ka ci ka ci haram wallahi duk abin da ka yi da dukiyar zakka ta jawo ma amfani ta wuta balbal ka ci ya sa aka ce ko ba shi kake bi ba za ka bai mutum zakka ka ce ka biya da bashi na ba za ka yi ba sai dai ka bashi in ya ji tsoron Allah ya kama bashin ka karba amma ba za ka ɗora mai harajin cewa ga zaka amma ka biya da bashi ba ta yi ba balantana ka rike kudin ka ki bayarwa yasa Allah ta'ala ke ce in dai zakkan nan ba a bayar ba tun a kabari za a mai da ita muciki da kunama masu dafi su dinga sarar mutuwa a gaban balantana kuma yaji gaban Allah a gobe alkiyam amma wallahi yanzu dewa Allah ma wayo ake masa ko mun sha magana nan har yanzu ga manyan malamai suna jin mu ba wanda ya taɓa mana inkari cewa wata kadara in dai ba ta aikin gida mace to idan lokacin zakar kai sai kayi lissafin kudin ta kasa kudin zakar ka sai filaye guda goma guda arba'in guda hamsin kana jira wani lokaci ka sai da su to lokacin da zakar kai sai an musu lissafin wannan kudin sai an je duka an musu lissafi ka haɗa su a cikin kudin zakar idan kana da motocin haya haka idan kana da nafe-nafe haka idan kana da gidajen haya haka idan kana da shagunan haya haka duk wata kadara da take kama kuɗi ko ka ba da ita haya ko ka ajiye sai nan gaba ka siyar to idan lokacin zakai sai ka haɗa ta a cikin lissafi ba wai sai tsantsar kuɗin da kake da shi a lokacin da shi zaka ba da zakar ba amma da yawa an cewa an soyi in zakkarsu ta kusa sai su dinga siyan gidaje su sai shaguna wai suna su haukan sun ɗauka wai tsurar kuɗin shi ne za a bada zakka a kansu in ma malamai ne suka faɗa maka wala sun yaudare ku sun cuce ku kuma kuma san zuciya ne ku je ku tambaya mana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wannan shine kaidar gaskiya so daga Allah iya tsaurarawa akan zakka duk wanda yake da zakka bai bayar ba to Allah ya ce wuta ce tutar jahannama yake yasa fidda zakka daga dukiyarka kamar najasa ce ka fidda ita daga cikin abin da yake halal daga cikin hikimar haka yasa aka ce manzon Allah ba zai ci zakka ba zai ci zakka ba domin awsaku nas kamar datti ne kazanta ce aka fitar shi kuma manzon Allah tahirun ne mutahhir iyalan gidansa ma tsahirin mutahir wannan shine hikimar duk wanda ya fidda zakka to tsarkake dukiya sai ya tsarkake ta daga najasa da kazanta an fahimci wannan yasa manzon Allah da yake afdalul khalqi ne ba za a bashi wannan kazantar ya ci ba yasa Allah ya haramta mai cin zakka da sadaka amma wanda ba shi ba kuma halal ne in ya cancanta a bashi a bashi an fahimci wannan ko iya sa zakar waɗanda za a bewa ma sai da Allah ya faɗa ba a barka ka zaɓa da kanka ba amma yanzu da yawa sai wanda ka so an fahimta sai wanda ka kana da alaƙa da shi alaƙar matan siyasar duniya ba ma alaƙar yan uwantaka ba in ɗan uwanka ne kuna da sako saƙa da shi sai ka hana shi zakar ba ya cancanci ka bashi ba za ka bashi ba amma wani dan siyasar duniya ko alaƙa ta duniya ta haɗa ku dan fadar ka ne mai kama munafirci ne mai kama tsegumi ne kuma sai a dauka a bashi haka a galibiya suke yi ba a galibiya haka suke yi ko ka je gidan matarwa ne abokinka gabata zakar miliyan daya kai ma ka zo gidansa ka ba wa matarsa zakar miliyan ɗaya to ƙarya kuke duk ba ta yi ba wallahi ba ta yi ba in dai da wannan niyyar ne wallahi ba ta yi ba ai Allah ba a masa wayo ai ba a masa wayo talakawan nan dai da ba ka so su Allah ya ce ka ne yasa madallar musulunci farkon musulunci har manzan Allah har abubakar umar usman ali duk abin da ake yi kwamiti ne a musulunci idan dukiyarka ta kai zakka zuwa ake a karɓo zakkar a kawo ta baitul malin musulunci a zuwa ba za a barka da kanka ka biya wanda kake so ba yasa Allah ce kuzmin amwali sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihi karba ake yi yasa ake nada sa'i sa'i sune masu karbo zakka idan an karbo an tara ta agun amir na musulunci to sai a duba a gani unguwa kaza akwai talakawa kaza unguwa kaza akwai marayu kaza akwai mata gwagware kaza akwai kaza da kaza duk sai a yi bacece ko ina sai akai wannan zakka aka yi yasa Allah ya ce innamas sadaqatu للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل wannan takwas din su zaka biya zakka har ma malamai suka ce in dai ka ba da zakkar ka out of wannan takwas din to bata yi ba bata yi ba an fahimci wannan to wannan shine abin da malai ce shine rukuni na uku tajibu zakka ila ila إذا ملك المسلم 85 جرام ذهبا أو ما يعادلها من النقود يدفع 25% منها بعد سنة sai shekara ta cika wa gairin nuqud kuma abin da ba kuɗi ba kamar dabbobi ko amfanin gona li kulli minha miqdarun muayyan kowanne iya da miqdari sananne an fahimta komai iya da miqdarin sa kaje ka tambaye malamai su faɗa maka a na hudu hajjul bayit kai ziyara zuwa ɗakin Allah shine rukuni mai namba ta hudu amma sai Allah ya ce manista ta ilayhi sabila ga wanda Allah ya horewa kuma ya bashi ikon zuwa an fahimta kaga abin biyu ne limanista ta ilayhi kuma sabila idan kana da istida'a ba sabil din ba za ka je ba idan kana da sabbin din ba istida'a din ba za ka je ba yanzu kana da miliyoyin kuɗi ko baka da lafiya ba za ka iya zuwa kai ba an fahimta ko kuma a'a kana da lafiyar ba kuɗin da za ka je ba zai yiwu ba shari'a ba ta ɗora ma ba sai an samu biyun lafiyar da za ka iya aikin hajji kuma da kuzurin da za ka biya ka tafi hajji har ma da abin da za ka barwa iyalan kansu ta gayyar harka da uku wannan shi ne limanin saba ilahi sabila kuma kai ma in ka je da abin da za ka cika sha har ka dawo kar ka zamiya mutane nauyi bayan ka je yakin haji musulunci iya da tsari baya son darajar ka da kimar ka ta zube ba dole bane ba a bankara ba a ce za a je yakin haji ba a yi dole sai ka samu wannan sharadi ka samu guzuri zai kai ka eh alhamdulillah to me zaka barwa iyalinka kana da abin da zaka barwa iyalinka har ka dawo eh sannan kuma kana da abin da za ka ci a can har ka dawo e shi kenan hajji ta zama wajibi a ta zama wajibi shi ne ma'aikin Allah ke cewa duk wanda ya samu damar aikin hajji bai je ba to in ya da in ya ga dama ya mutu bai gudu ko bana sai har in ka cika wannan sharadi akwai kudin akwai lafiyar akwai guzirin akwai yanda za ka yi kai aikin hajji baka yi ba to ma'aikin Allah ce ka zabi addinin da kake so ka mutu a kansa amma ba musulunci ba malik ke cewa na biyar wa somu ramadan azumtar watan ramadan shine al-imtina'u an at-ta'ami wash-sharab shine ka kame daga cin abinci ko shan abin sha wa jami'al mufattirat da dukkan abin da yake karya azumi min al-fajr hatta al-ghurubi ma'an niyya tun daga ketawan al-fajr har zuwa faduwar rana sannan kuma kana mai niyyar ibada ga Allah wannan shine azumi ka hana kanka ci da sha da dukkan abin da shari'a ta ce yinsa kare azumi ne tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana sannan kuma da niyyar ibada ga Allah wannan shine azumi an fahimta wannan sune rukunan musulunci guda biyar kamar yadda malai ya kawo sai arkanul iman malai ke cewa an tu'mina billah farko dai ka jaddada imaninka ga Allah bi wujudihi ka tabbatar da Allah iya nan ba wai babu shi bane a iya nan idan ka ne bai isa gan shi ba tunda ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ba idan da isa ga Allah a duniya babu shi amma iya nan akwai shi da ikonsa da siffofinsa da sunayensa duk suna nan amma Allah bai yi wani mahaluki ya gan shi a duniya ba an fahimci wannan yasa annabi Musa da ya ji daɗin magana ga Allah sai ce Allah ina so in ganka falamma kallamahu rabbuhu lil jabali an gane ko sai Allah ya Musa ke cewa rabbi arini anzur ilayka Allah ina so in ganka ya Allah sai Allah ke cewa Musa lan tarani a duniya ba za ka taba samun damar gani na ba amma walakin unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ga wani dutse can ka zuba masa ido ka kalle shi har in dutsen ya tabbata inda yake to za ka iya gani na akwai yiwuwar ka gani falon mata jalla rabu hulil jabal ja'alahu dakkan wa karra musa sa'iqa lokacin da wani hasken ubangiji ya biyo ta kan dutsen ya dutsen ya rittike ya zama gari annabi musa ta ke fada a sume falon ma a faɗa ƙala subhanak lokacin da Musa ya farka daga sumar da yi sai ce Allah tsarki ya tabbata a gari ka tubutu ka Allah na tuba wa inni minal muslimin Allah ina cikin musulmi kama wuyaya haka annabi Musa suka yi da Allah da annabi Musa ya bukace ga Allah a duniya amma a yanzu sai wani azami ma ya ce wa ya ga Allah iya bugun kirji ba wai can sai ya fadi wai a zo a daddanne shi wai ya gano haske wai Allah ya gani don Allah ka jiyo tatsuniya ba ka jiyo tatsuniya wallahi da yawa musamman gunda suke da wannan aƙida iya ta haka iya ta heya shi ne ba can ya faɗi wai kuma yawan su da danne shi wai ya gano Allah ya gano Allah a ga wannan wasa ne izgili ne wannan izgili ne an fahimci wannan shi yasa kuma a lahira Allah ya so a gaishe wujuhun yawma izin nazira narida ila rabbiha nazira akwai wasu fusaku a ranar alkiyama suna cikin nishadi da annashuwa da farin ciki za su yi duba zuwa ga Allah ila rabbiha nazira wannan fusakun za su ga ubangijinsu ya sa manzan Allah yake cewa za a ga Allah duk ɗan aljanna zai ga Allah kallon da za ka yi wa Allah tamkar rana lokacin azahar kaga ba mai turereniya ba mai cewa matsa an gani kowa ba zai gani to haka duk dan aljanna zai ga Allah Allah ya samu na cikin su an ce ganin Allah ma sai ya mantar da ke ni'imar aljanna domin Allah ya so ya yarda ka ganshi kuma sannan zai cewa mutane yan aljanna cewa na yarda da ku yarda da babu fushi har abada ba wani fushi da zai yi tsakaniya da ku har abada ba na amince da ku na yarda da ku yadda da ba wani fishi har abada a bayanta an fahimci wannan Allah ya samu da cikinsu a ka tabbatar cewa akwai Allah ɗin shi ne wujudihi wa wahadaniyatihi ka tabbatar da Allah ne kuma ƙwaya ɗaya ne Allah ɗaya ɗaya ne ba shi da na biyu ba shi da na uku yasa yake cewa Allahu as-samad ko qul huwallahu ahad ka ce musu Allah shi kadai ne ba shi da na biyu an fahimci wannan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim duk wannan sifarsa ce shi kadai ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk wannan sifarsa ce da kuma sunayensa ana ganewa fi sifatihi wal ibada ka tabbatar da Allah shi kadai ne a siffofinsa da kuma ibada shi kadai ake yi wa ita wa mala'ikatihi sannan ka yi imani akwai mala'ikun Allah halittu ne su ma Allah bai yi mu gansu a duniya ba amma akwai su Allah ya halicce su da haske ne mala'iku da haske Allah ya halicce su ko ba sa saba wa Allah an gane ko la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru ba sa saba wa Allah a dukkan umarnin da Allah ya ba su sannan duk abin da mala'iku suka aikata umarnin Allah suka yi kuma ba a siffanta su da su mata ne ko maza ne ba a siffanta su da matantaka ko mazantaka mala'ika mala'ika ko ba mace a cikin su ba namiji a cikin su haka Allah ya halice su ba haihuwa su yi an fahimci wannan malai ke cewa a makalukatu min nur su mala'iku wata halitta ce da Allah ya da haske litanfizi awamirillah domin su su dinga cika umarnin Allah kamar su wakilan Allah ne wajen zartarwa akwai mala'ikan da yake kula da iska akwai mala'ikan da Allah ya ba shi wakilcin ruwa akwai mala'ikan da Allah ya wakilta wajen karɓar ran bayi akwai mala'ikan da Allah ya wakilta wajen sauko da wahayi duk suna da ofis ofis da Allah ya ba su an gane ko shine bayin Allah ne litanfizi awamirillah domin su ne wakilan Allah wajen zartar da al'amura amma zartar da al'amuran ba su suke yi ba a su dai wakilan Allah ne kawai an fahimci wannan akwai mala'ika da yake kula da wuta akwai mala'ikan da yake kula da aljanna akwai mala'ikan da yake kula wajen rubuta aikin alkhairi na mutum musulmi akwai wanda yake kula wajen rubuta shari da zunubi na mutum in yayi betuwa ba duk suna nan qur'ani iya ba mu labarin su a na uku wa kutubihi wajibi ne a matsayinka na musulmi ka yi imani da akwai littattafai na Allah wanda Allah ya sauko da su zuwa ga wa'ansu daga cikin annabawa domin su zamto kamar kundin tsarin mulki ne daga Allah yanda yake so a bauta masa yanda Allah yake so a masa bauta to sai ya haɗo annabawan wa'ansu da littattafai wa'anzan lama a mulki taba wal mizana liyaquma nasu bil qist sai Allah ya turo annabawan da littattafai domin hakan ya zamto tsayi da adalci ga su mutane da an fahimci wannan akwai attaura wanda Allah ya saukarwa annabi Musa alaihi salam akwai linjila da Allah ya saukarwa da annabi Isa alaihi salam akwai zabur zabura da Allah ya saukarwa da annabi Dawud alaihi salam akwai alquran da Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa afdaluha kuma ƙwar'anin ya fi dukkan littafin falala abin Allah an fahimta wa rusulihi sannan wajibi ne kai imani Allah iya da manzanni akwai manzanni da ya aiko domin su isar da saƙonsa zuwa ga bayinsa Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shine yake zaba cikin mutane ya bada manzanci sannan kuma yake zaba cikin mala'iku mai bada manzanci an fahimta awwaluhum nuhin wa akhiruhum muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa mursalai kai farkon sa annabi nuhu alaihi salam karshen su kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa akwai kuma manzanni suna da bambanci alfarqu bainar rasul wan nabi duk wanda suka yi karatun sakandare ta islam sun san da irin wannan karatun duk sun san da wannan an fahimci wannan bambanci tsakanin annabi da manzo shi manzo duk inda manzo yake annabi kullu mursal nabi amma wa laisa kullu nabiyin mursal akwai annabawa ta yau ba manzanni ba ne abinda ake nufi da manzo shine wanda Allah ya bashi sako ya kai wa wasu al'umma an fahimta kama annabi nuhu Allah ya tura shi annabi hudu Allah ya tura shi annabi a salihu annabi lutu annabi musa annabi isa suna nan sun kai guda 25 da qur'ani ba mu labarin su duk waɗannan manzanni ne Allah ya ba su sako su kaiwa wa ansa al'umma ne to in Allah ya wa annabi wannan aikin ya zama manzo yasa an kun kula a cikin kulasa ma nan kusa kusa da maliki magana game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa nubiya bi ikra an gane ko wa mursal bi mudassir ya zama annabi farkon wahayinsa ne ikra Allah ya bashi annabta amma bai zama manzo ba sai da Allah ya ce mai ya ayyuhal mudassir qum fa anzir kaga Allah ya bashi aiki ya je isar da sako to a lokacin ya zama manzo wannan shine bambanci tsakanin annabi da manzo shi kuma annabi Allah zai masa wahayi amma Allah ba zai tura shi ko ina ya kai wannan wahayi ba wani annabi shi da kansa wani annabi iya da iyali da iyalansa amma Allah bai dora mai nauyin ya je isar da sakon abun kowa ba amma manzo kuma an dora masa nauyin ya kai sakon zuwa ga wasu al'umma wannan shine bambancin ar-rasulu da annabi ana fahimta yasa suke cewa kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane manzo Allah ya sa an fahimta sai malik ke cewa wa rusulihi awwaluhum nuhin wa akhiruhum muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da su manzanni farkon su shine annabi nuhu alaihi salam kaga annabi adam ya zo kafin annabi nuhu ko amma annabi adam ba manzo bane annabi ne shi ba inda Allah ya tura shi an fahimta yasa bai zo a wannan layin ba malik ke cewa rukuni na biyar shine wal yawmil akhir dole ka yi imani akwai wani yini iya zuwa wannan yini shine ƙarshe na duniya da kuma farkon shafin lahira yini yawmul qiyama ko yawmul akhir ay yawmul akhir duniya kenan ran da duniya za ta lokaci an fahimta kai imani akwai wannan yini iya zuwa kuma Allah zai kawo wannan yinin ne domin aiwa mutane hisabi ka sha wahala a addini ka yi kaza ka yi kaza ka hana kanka kaza ka dorawa kanka kaza duk dan bin umarnin Allah to wannan yinin zai nuna masa kamakon ka na wannan wanda ya kiwa Allah wannan da'ar yi abin da ya ga dama shi ma a wancan yinin zai ga sakamakon sa an fahimta Allah zai bambance wanda suka masa da'a suka bi shi da kuma wanda ba su masa da'a ba ba su bi shi ba Allah zai ware yan aljanna Allah zai ware ‘yan wuta shi ne hikimar saka rana alkiyama kuma aka ce mai imani da ita dole kuma imani da itan zai sa ka ƙara azama wajen aikin alkhairu zai taimake ka kuma rage aikin shari ko ƙaurace masa magabata an fahimta yasa da mutuwa da alkiyama da ƙabari duka Allah ya sa su ne domin mutum ga tunawa mu dinga rage aiki shari muna ƙara aikin alkhairi in dai kana da imani ake ma magana mutuwa ake ma magana kabari ake ma maganar alkiyama ake ma maganar wuta to zaka tsorata kuma tsoratar abin da ake so ta bada sakamako ka kauracewa dukkan wani mummuna da kake da kana saban Allah sai ka ji labarin akwai mutuwa an tsoratar da kai da mutuwa da kana kaza sai ka ji labarin akwai zaman kabari da kana kaza da kaza sai ka ji labarin akwai ranar alkiyama da kana da kaza da kaza sai ka ji labarin akwai wuta duk kuma wannan saban naka da ba daidai din ba akwai bayani irin kalar azabar da Allah zai mara to Allah ya kawo wannan labarokin a Qur'ani domin su zamto dalilin zama wa'azi gare ka in rashawa kake ci ko riba ko dan luwadi kake ko zina kake yi ko kai tataccen makareci ne ko tataccen mahasadi ne duk irin wannan wa'azin na kiyama da kabari da mutuwa abinda ake nufi ka tuba ka daina in dai ka yadda akwai wannan din in dai ka amince abinda qur'ani yake faɗa gaske ne to ka daina ka san dai Allah baya wasa da kai baya wasa da kai duk abinda Allah ta'ala ya faɗa qur'ani gaske ne ana gane da kyau to shine malaki cewa kai imani da ranar alkiyama domin za ta zo a ware masu da'a wa Allah sannan kuma a ware masu saba wa Allah subhanahu wataala sai malai ke cewa yawmul hisab ita wannan yini ita ce ranar hisabi li muhasibati nasi ala ala a'malihim domin aiwa mutane hisabi kan dukkan aikin da suka yi duk abin da muka yi to za a mana hisabin sa a ranar alkiyama Allah ya samu ga alkhairi a gaba ta shida wa tu'minu bil qadr khairihi wa sharrihi wajibi ne akan kowane musulmi yayi imani akwai wata kaddara akwai wani abu da zai zo daga Allah baktatan ba zato ba tsammani ba shi zai zo ma zai zo mana zai zo kowa daga cikin mu tunda Allah har rantsuwa yayi yayi rantsuwa sai ya jarrabe mu da nau'i nau'in jarrabawa بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات duk wannan Allah ya ce gaba gaba gaba sai na jarabe ku akan su wani a jarabe shi da kan kansa ma wani da iyalinsa wani akan dukiyarsa an fahimta wani akan amfanin gonarsa wani a kaza da kaza da kaza kuma jarabawan nan tana zuwa da abu mai kyau tana zuwa da abu mara kyau wani za a jarabe shi da samu da dukiya da mulki da lafiya da ƙarfi wani za a jarabe shi da jinya da babu da talauci da tashin hankali duka ba irin jarabawa da Allah bai wa bayinsa amma da ƙarshe Allah ya ce ka yi wa masu haƙuri albishi ka yarda duk abin da Allah ya ɗora ma na jarabawa ka yarda da sanin Allah kuma da manufar Allah a kanka karka tashi hankalinka abu biyu ne za ka sa a ranka ka samu sauƙin jarabawa duk girmanta abu na farko haƙuri da yarda da Allah abu na biyu kuma addu'a manzan Allah yake cewa da kaddara da addu'a ko kuwa su duk wanda ya fi ƙarfin wani to zai tasiri a kabo idan kana da sakacin addu'a to duk kaddara da ta so sai ta hau kanka ta gama da kai amma in kana addu'a to za a dinga kokowa tsakanin addu'arka da jarabawa da kaddara in addu'ar tana da ƙarfi kuma Allah ya kaddara jarrabawa la muhala sai ta same ka to addu'a za ta rage mata ƙarfi in bala'i ne zai ragu sosai sai ɗan shafe ka ya wuce kawai saɓanin lokacin da baka addu'a Allah ya ba mu ikon cin jarabawa malik ce shine arida bi qadr khairihi wa sharrihi ka yadda da kaddara daga Allah ka aminta alkhairinta da kuma akasin alkhairi li'annahu bi qadri Allah ma'al ahdari bil asbabi cewa duk abin da ya faru da sanin Allah da kaddarawarsa sannan kuma ka riki dukkan wani asbab da zai tare ka fadawa cikin mummunan kaddara an fahimta in an bi nan ana haduwa da barayi to karka bi in an bi nan akwai kaza mai cutarwa karka bi in dai ka samu labari to ba jarumta bace ka cusa kanka gunda zaka cutu ba jarumta bace amma in baka sani ba abin ya zo ma sidely haka to sai ka karbe shi ka hakura daga Allah kuma subhanahu wataala Allah ya samu dace ina ganin mun zo gunda zamu tsaya lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓa kanshi Allah ta'ala ya ɗauke mu daga kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata muna cikin farin ciki kwarai da gaske a wannan majalisi na mu a yau domin muna tare da wani masoyinmu dattijo daga cikin dattawanmu mai son da'awa ta addini bisa sunna kuma wani ƙariya wani ɗoriya ma mai son da'awa kuma tawani ba sanadi shi ne sarkin hausawan gabuka wanda allah ta'ala ya jarabe shi da jinya sama da shekara da 'yan kwanaki ko watanni bai fito waje ba sai ƙasa da sati biyun nan haka allah ta'ala ya ta yi kafaɗarsa ga shi nan muna tare da shi sadaka muna murna muna farin ciki da irin addu'o'in da muka yi kuma allah ya karbe su muna ƙara addu'a ga shi wannan bawan Allah Allah ya ƙara masa lafiya duk abin da yi na wannan jinya wannan tsawon zamanin da damuwa da kashe dukiya da takura da jin ba daɗi duka Allah ya saka fara zurbansa ne Allah ka ƙaddara masa alkhairi bayan wannan jinya irin alkhairan da baya zatansa kuma ba ma zatansa Allah ya warkar da shi gaba ɗaya da dukkan majinyatanmu Allah ya warkar da su akwai abokinsa a dagaci na wannan unguwa shi ma iya fama da larurori na jinya muna masa addu'an Allah ya bashi lafiya kullun inda lafiyarsa kaloto da muna tare da shi kullun tare suke zama to shi ma yanda Allah ka warkar da wannan bawan Allah to shi ma wannan dagaci Allah muna kawo mun kafa mana roƙonka Allah ka warkar da shi Allah ka bashi lafiya dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda suke da neman tsarin wani abu daga gare ka Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yawa addini zagon ƙasa duk inda suke Allah ta'ala ka yi mana maganin su ba za mu kuce ba za mu yi addu'a ga Malam Isa Guloma darakta na media na wannan da'awa ta mu da Allah ya masa canjin wajen aiki zuwa Abuja wanda har ya je ya yi report ya yi documentation yanzu ya dawo ya dan tattara abin da ya rage kuma ya koma to muna ƙara masa adon Allah ya kai cikin nasara dukkan ci gaba da Allah yake bayarwa a harkar wannan aiki Allah ya hada shi da shi Allah ya hada shi da mutane kirki Allah ya hada shi da masu kaunarsa Allah ya tsare ya tsare masa imaninsa da ibadarsa da iyalansa Allah ya tsare masa rayuwarsa da mu gaba daya kuma gurbin da ya bari a cikin mu Allah ya ba mu ikon cike shi babu shakka wannan bawan Allah iya can ma bai zauna ba duk inda aka karatu mu an yada shi a WhatsApp ne a bidiyo ne a Facebook ne to wallahi aikin sa ne saboda ka abubuwan da yake na alkhairi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma Allah ta'ala ya kara masa buɗi a rayuwarsa da mu gaba daya Allah ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi